أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana ta asabar 17 ga watan Ramadan hijira 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiya 2023 mun gode wa Allah Allah ya karba mana ibadunmu wannan rana a cikin watan Ramadan rana ce da duniyar musulunci ba za ta manta da ita ba malamai suna kiranta yau mu badar a irin wannan rana 17 ga watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita da sahabbai 313 suka je suka tinkari kafurai dubu ɗaya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana nasara a rayuwa albarkar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a jiya mun tsaya a cikin wannan sura mai albarka sura ta 45 a jerin surorin alqur'ani mai girma wato suratul jasiya a sura ta a suratul jasiya wannan sura mai albarka mun tsaya inda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari na ainihin banu Isra'il da irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ba su. Allah ya ba su ni'imomi guda shida a dunkule ma kenan a nan in an dunkule, Allah ya riga mana su jiya na farko dai Allah ya ba su wato littafi wa ƙad'ati na bani Isra'il kitaba na biyu Allah ya ba su hukma wato shine wato fahimtar hukunci na uku Allah ya ba su annabta na hudu Allah ya arzuta su da kayayyakin abubuwa na jin daɗi sannan na biyar kuma Allah ya fifita su da wasu abubuwa wato fiye da mutanen zamanin su shine Allah ya ba su abincin aljanna sun ci tun suna nan duniya Allah ya tsiratar da su daga sharrin fir'auna ya halaka fir'aunan su ya kubutar da su sannan Allah ya hore musu gizagizai lokacin da suka shiga cikin ɗimuwa. sai Allah ya ci gaba da gaya mana irin nemomi da yau banu Isra'il, amma duk da haka wayannan banu Isra'il ɗin ba su ga wayannan nemomi ba, ba su ainihin yi amfani da su ta hanyar da ta dace ba. Allah ya ce wa ate na hun bayyanatin min al'amur, hakika mun ba su hujjoji bayyanannu wato da mu'jizozi masu yankewa da ainihin wazozi da shar'o'i wanda za su gane halal da haram a cikin wannan addini a cikin abin da muka ba su bayyinatin min al'amri hujjoji da muka ba su da ainihin shari'o'i da muka ba su akwai bi isatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama cewa akwai annabi da za a aiko a ƙarshen zamani shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haka suna ci gaba da tafiya sun yadda da duk abin da aka ba su cikin littattafai da aiko annabi din ma sallallahu alaihi wa sallama fa maktalafu Allah yace ba saba ba fi ba'athihi cikin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don kanu musaddiqina bi anna nabiyyan yati fi akhiriz zamani don da kan sun yadda lalle akwai wani annabi da zai zo karshen zamani huwa sayyidul anbiya wal mursalin wato shine shugaban annabawa da manzanni gaba daya fa maktalafu ba su yi sabani ba illa min babi ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu ma'ana sun ga abin da suka karanta din gashi a fili sun yi wannan sabani ne bagyan bainahum saboda wani zalunci da ya faru a tsakaninsu ma'ana na nuna hasada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hasada ce kawai ta sa su suka ce sun gagara gane cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine annabin nan da aka ba su labarin sa a cikin littattafansu Allah ya ce to lalle su sani inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle Allah madaukakin sarki zai hukunci a tsakaninsu ranar tashin alkiyama da adalci ba irin nasu hukuncin da suka yi da zalunci ba fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna sabani akai wanda ko bai cancanta su yi sabani akai ba abu ne sananne kawai inda suka kirkiro wa kansu sabani wai me yasa annabin ya zama balarabe ai laraba ba su taba annabi ba tunda laraba ba su taba annabi ba ya za a ce kuma annabin da ya fi kowane wanne annabi daraja a cikin annabawan gaba ɗaya a ce kuma balarabe ne wannan ya sa su suka yi saɓani wasu suka aikata aiki mai kyau ma'ana irin su abdullahi ibn salamin suka zo suka karbi addinin musulunci suka gane cewa lalle annai muhammadu shine wanda allah subhanahu wataala ya ba da shaidan cewa sun san shi ya ba su labarin su cikin littafin su kamar da allah yake gaya mana cikin suratul baqara da suratul an'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم duk wanda muka ba su littafi wallahi sun san anne Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda suka san wato iyayensu da suka haifa da haka wannan sabani da suka yi sabani ne kawai na ganganci kuma su sani cewa ranar tashin alkiyama Allah zai hukunci a tsakaninsu da adalci cikin abin da suka kasance suna sabani akai wanda ya jefar da kokonto ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsira ya kyautata wanda ko ya kirkiro wa kansa kokonto ya kibin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi kuma lallai ya cutar da kansa Allah ya kiyaye mu sun majalnaka ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين Allah subhanahu wataala ya saki dawowa cikin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam al-Kalabi yana cewa an taba samun inna ru'asa Quraysh qalu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam huwa bi Makkah lalle shugabannin Qurayshawa sun taru a Makka suke ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama irji ila millati abaika wai ka dawo mana zuwa ga addinin iyayenka وهم كانوا أفضل منك وأسنوا ويو إن إياهن ناكا سنفيك فللا إنجيسو وأسنوا سنفيك شيكرو ذاك داو كبهن يسو ذاك فزجره الله سي الله مدفع سنسركي يأي قرقدي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعينهم wannan abin da suka zo masa da shi Allah subhanahu wataala ya ce a ya rasulullah ba za ka bi su ba sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha Allah ya ce sannan mun sanya ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama akan ainihin wata shari'a ta wannan addini ma'ana kan shari'a ta wannan addini fattabi'aha ka bi wannan shari'a kawai ta addini da muka ɗora ka akai ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama saboda shari'a ce da take gine akan dalilai dalilai waɗanda suke a fili dalilai da wato ba su yi kama da dalilan jahilan mushrikai masu son zuciya ba da jahilai da suke bautawa wani Allah gumaka ba za ta sula wala tattabi ahwa'ahum kada ka ainihin bi wato ahwa allazina la ya'lamun wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi ba bayan kai Allah subhanahu wataala ya baka ilimi ya baka shari'arka wacce ko wannan shari'a cike take da maslaha ma'ana cike take da zaman lafiya da ƙwacewa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa da taimakawa gajiyayye da kuma ainihin wato kare haƙƙin mai rauni da ba da haƙƙi ga duk wanda ya cancanci ci a bashi haƙƙi da aka yi rasulullah karka bi su wannan maganganu da suke faɗa maganganu ne da ba su da tushe wato balle makama wannan mutane idan ka bi musu ka ka dawo addinin kakannin naka kamar yadda suka faɗa ka sani fa innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wato ba za su iya amfanar da kai da komai ba a wurin Allah subhanahu wataala ba za su iya kare maka wani abu idan na na yin jarrabawa idan Allah subhanahu wataala yayi nufin zai maka jarrabawa idan ka saba shari'arsa ba duk da Allah ya sani subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam bai zai saba ba amma wannan duka ana ta wani tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro haka ana wa'azi da mu kai tsaye wal kitabu bin nabi amma wal muradu bihi ummatuhu ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wa sallama amma ana nufin mu don haka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wayannan mushrikai da suke baka shawara shawara ce ita ko shawara in aka baka ba dole ka dauka ba eh mutun ya baka shawara sai ka ga abin da kake kai ya fi nasa inganci ya fi nasa kyau to shikenan sai ka ajiye masa shawararsa sai kai abin da yafi inganci da haka ya rasulullah kar ka dai shawarar su kar ka bi soyayyen zuciyarsu su jahilai ne kai kuma kai ne ka zama wato masani wanda ya fi dukkan masana duk wanda ka gan shi masani ya zama su masani ne saboda kai ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kuma ka sani ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kun raba addini da mutanen nan su nan mutane wato azzalimai ne wato suna yi wa Allah tarayya shi daman shirka babu abin da ya kai shi zalunci inna shirka la zulmun azim shirka wa Allah shine zalunci babba wayannan ai azzalimai ne da suke wa Allah tarayya kuma ka sani su a kan abin da suke kai na yi wa Allah tarayya ba na na zalunci na shirka ba'duhum awliya wa ba'd tashin su majibinta tashi ne suna son junan su dan haka su kam ka bar su da kayan su su kuma a mu'minai mutanenka su kuma Allah ne yake son su wallahu waliyul muttaqin Allah shine majibincin bayin Allah masu jin tsoron Allah wanda kuma kai ne shugabansu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da haka kada ka bi son zuciyarsu su je su ainihin sa ka hanyar da ba za ta yi maka amfani ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da haka sani cewa su kansu a haɗe yake akan batarsu sannan kuma suna son junansu ne akan wannan bata ɗin da suke kai amma kai kuma wanda yake son ka yake son mutanenka shine Allah subhanahu wataala to kaga kenan kai ne kake da nasara saboda kai kake tare da Allah kai ne mutanen ka suke tare da Allah a nan wannan aya kafin mu ce ta akwai irin ta can cikin suratul anfal Allah yana cewa allazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd lalle waɗanda suka yi kafirci sashin su masoya sashi ne illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah ya ce idan kuma ba ku so junan ku ba a matsayinku na al'ummar musulmi Allah ya ce to wallahi za a samu matsala bukata ba za ta biya ba fitintinu za su yi iyawa sannan kuma za a samu barna wato mai girma a bayan ƙasa da haka babu inda Allah subhanahu wata'ala ya taba cewa musulmi ya koyi da kafiri sai a irin wannan wuri cewa su sun haɗa kansu da haka mu ma musulmai mu yi ƙoƙari mu ga mun haɗa kanmu wato kada mu yarda jahilci da son zuciya ya zama yarin jaye mu a jahilci idan ya shiga to zai zama ba za a san gaskiya ba da haka wasu a sun goya wa rabuwan kan musulmi baya ne saboda jahilcin su da ainihin muhimmancin haɗin kan musulmin da ma ilimin addinin musulunci din gabaki ɗaya sannan a wasu kuma sun sani amma son zuciyarsu ne saboda wasu bukatunsu na duniya idan suka zo suka haɗa kai da sauran al'ummar musulmi suna ganin wannan bukatun ba za su biya ba to lallai wannan kuskure ne mu zo mu haɗa kai domin mu zama wato muna magana da murya ɗaya muna mutunta kanmu muna mutunta addininmu Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu na'am hada basair هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون Allah subhanahu wata'ala ya ce haza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun am hasiba alladhina jarahu sayyi'ati an najalahum kal ladina amanu wa amilus salihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun an sake dawowa magana kan alqur'ani dan da ban da shi aka fara a cikin wannan sura aka faɗi maganan kafirai aka faɗa aka faɗa aka sake dawo magana alqur'ani haka yanzu ma ku an sake dawowa kan maganan alqur'ani cewa wannan alkur'ani haza basairu linnas wannan alkur'ani wani irin ilimi ne wato na haske da yanda yake kunshe da haske wanda yake haska wa mutane hukunce hukunce da iyakokin addinin su a wanda kuma zai ci gaba da wanzuwa har zuwa ranar tashin alkiyama zai shiryar da mu'minai masu jin tsoron Allah zuwa ga aiki na aljanna sannan da samun rahmar Allah madaukakin sarki a duniya da lahira sannan wannan littafi zai ainihin zama a mai gargadi da ainihin kafirai akan abin da suke kai na kafirci wato cewa ba hanya ce wacce za ta bulle musu ba da aka su batta zo su kama hanya wacce take daidai ma'ana ita ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan alkurani duka yana dauke da wa'annan bayanai amma da ke Allah riga da ya rubuta musu ashqawatul abadiyya wato rashin rabo na har abada sai zama ga alqur'anin ana karanta musu amma alqur'anin bai yi tasiri a cikin ainihin zukatansu ba haka wannan ya zama Allah ya sifanta mana alqur'ani mai girma a cikin wannan aya da ainihin sifofi guda uku Allah ce dai littafi ne basairu linnas littafin da zai zama kamar ganimi na hanya duk hanya in kana neman hanya da za ta bulle maka lahira ka gamu da Allah lafiya to ka kama alkur'ani mai girma sannan wahudan littafi ne na shiriya wa rahma sannan littafi ne kuma wanda yake kunshe da tausayi tausayi ga bayi liqaumi yuqinun amma ga mutane da suka ainihin suke da yaqini na cewa za a tashi mutane ranar tashin alkiyama kamar yadda wannan alkur'ani ya bada labari kuma wannan alkur'ani zai ceci masu karanta shi kaga wannan duka yana daga cikin rahamarsa kamar yadda masu karanta shi suke samun amfanin karanta shi a nan duniya to haka za su samu amfanin karanta shi a lakira kamar da kullum muka san hadisin nan na abi umamat al-bahili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta alqur'ani mai girma alkur'ani mai girma zai zo ranar tashin alkiyama yana ceton masu karanta shi da haka alkur'ani abun riƙewa ne abun karantawa ne rahama ne tsiran duniya da lahira duka yana cikinsa alherin duniya da lahira duka yana cikinsa duk lokacin da ka je ka fita neman wani abu wato na alherin duniya ko alherin lahira a wajen alkur'ani mai girma ba za ka samu ba da haka mu riƙe alkur'ani mai girma mu ƙara kula da alkur'ani mai girma ba sai iya a cikin watan ramadana ba to bayan Allah ya maganan alkur'ani shikenan za a dawo kuma a yi magana kan ainihin wanda ake magana a kansu gaman kullum ana magana ne kan muminai da waɗanda ba muminai ba wannan aya da alaran mai karanta ba da amhasiban ladina a wannan aya sanadin saukanta imamul kalib yake cewa nazalat hadhihi al-aya fi aliyin wa hamza wa abi ubayda ibn al-jarrah kan wayannan manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam guda uku ma'ana sayyidina Ali karamallahu wajhu da tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa Hamza da sayyidina Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa Abi Ubaida ibn al-Jarrah da Abu Bakr ibn al-Jarrah radiyallahu anhu Allah kara musu yadda wa fi thalathatin min al-mushrikina da kuma wasu mutum uku daga cikin ainihin wato mushrikai su ma wayannan mushrikai su ne Utba da Shaiba da Walid ibn Utba qalu lil mu'minina sai suke cewa mu'minai wallahi ma antum alayhi ah, ma antum ala shay'in walau kana ma taquluna haqqan lakana haluna afdalu min halikum fil akhirah kama kana halu ha, ah, kama anna afdalu halan minkum fid dunya haka sai wayannan kafirai guda uku suke cewa kufa wai suna gaya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda kuke kai fa ba komai bane dan da abinda kuke kai din yana da alfalu ai da kun da kun zama mafifita a duniya kamar yadda mu muke mafifita a nan duniya da haka yadda muka fi ku a nan duniya wai in ji su haka za mu fi kuma a lahira subhanallah wai yadda ba mu yi daidai da ku ba a nan duniya a nan duniya muna da kuɗi muna da ƴaƴa muna da biyan bukatu ku kuma ba ku da kuɗi kuna cikin wahala to wai ai a abin da kuke kai din ba komi bane sai Allah subhanahu wataala ya mai da martani ga wayannan kafirai yana cewa a'a wannan magana da suka yi Allah ya ainihin inkarin fa ankara Allahu alaihim hadal kalam wa bayyana annahu la yumkin yakuna halul mu'min al-muti'i wato baya kasancewa ba zai yi taɓa yiwuwa ba ya zama halin mumini mai biyayya musawiyan li halin kafir al'asi ya yi daidai da halin kafiri mai ainihin saƙo. a wannan ba za su taɓa zama ɗaya ba da haka a fid darajati sawabi cikin ainihin wa manazil sa'adat cikin matsayin matsayoyi da ainihin darajoji da Allah subhanahu wataala zai bayar da haka Allah ya saukar da wannan aya ke cewa am hasibal ladina jazahu sayyiati yanzu alladina tarahu sayyi'ati waɗannan da suka ainihin wato aikata ayyuka munana am hasiba suna tsammanin an naj'alahum kallazina amanu wa amilu salihat suna tsammanin wai za mu mai da su daidai da matsayin muminai da suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai Allah ya ce ba za su taɓa zama daidai ba kalla la yastawun ma'ana ba za su taɓa zama daidai ba wanda ya zama yanzu wannan suna zaton wanda ya zama ya yi wa Allah ƙarya ya yi shirka ya yi sabo a duniya ya kafircewa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi daidai da wanda ya gaskata Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuka na kwarai na tsayar da farillai da nisantan abubuwan da Allah ya hana a ba za su taba zama daidai ba da haka wayannan sunan su su mu'minai sunan su ahlus sa'adati ana wanda suka samu rabon lahira su kuma wayannan kafirai sunan su ahlus shaqawati wanda suka rasa rabon lahira to kaga ai hanyar ma daban-daban ne da haka ba za su taba zama ɗaya ba Allah ya ce ala sa'a ma yahkumun sawa'un ma ya ummatahum eh daidai ne a zahiri kam rayuwarsu da mutuwarsu kowa zai rayu a cikin su kuma kowa zai mutu a cikin su amma kuma wato sakamako kowa kuma zai samu irin sakamako ne na aikin da yi don haka a wurin sakamako ba za su taba zama ɗaya ba Allah subhanahu wataala yana da irin wayannan ayoyi da ya jajja hankali da cewa mutanen kirki da mutanen banza ba za su taba zama ɗaya ba Allah yana cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan aljanna yan wuta da yan aljanna ba za su taba zama ɗaya ba ashabul jannati humul faizuna lalle yan aljanna su ne masu babban rabo Allah ka samu na ciki sannan Allah subhanahu wataala ya sake tambaya a fanaj'alul muslimina kal mujrimin yanzu kuna ga a ranar lahira za mu mai da musulmai da suka miƙa wuya ga Allah kalmujirmi na kaman kafirai da suka yi miƙa wuya ga Allah a abin zai taɓa yiwa ba a cikin suratu Dawud ba Allah subhanahu wataala yake cewa yanzu am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar yanzu kuna tsammanin za mu sanya bayan Allah mu'mine da suka yi imani suka aikata aiki na kwarai mu mai da su matsayin su ɗaya da al mufsidina fil ardi wanda suka yi tabarna a bayan kasa ko ana tsammanin cewa wato almuttaki na bayan Allah da suka ji tsoron Allah za mai da su kalfujjar ma'ana kamar ainihin wato waɗanda suka zama fajirai a bayan ƙasa ba za su tau zama ɗaya ba wannan aya tana da ma'anoni da yawa malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala cikin wannan aya ya ya irga mutane ne kusan kashi uku wato kashi na farko su ne alladina amanu wa aminu salihati wanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai sannan kashi na biyu kuma allazi najtarahu sayyi'at waɗanda wato ba su imani ba suka jawo ayyuka na barna na yi Allah tarayya da bautar gumaka da ainihin ƙaryata manzanni da ƙaryata littattafai a sannan kashi na uku kuma akwai allazina amanu waɗanda suka yi imani sun yi imani sun yi aiki na kwarai amma kuma intar husayat su ma kuma sun aikata mummunan aiki wannan yasa sahabbai da magabata na kwarai hankalinsu yana tashi wala musabul faida shi ibrahim ya sallallahu alaihi cewa wannan aya da ta raba mutanen nan kashi uku cewa lalle duka ba za su zama ɗaya ba a lahira ana ba za su zama hada bainal kufari wal mu'minin inna allaha la yusawi bainal kafiri wal mu'minin fil akhirah Allah baya da zai daidaita tsakanin kafirai da mu'minai a lahira ba sannan kuma aw bainal mu'minina alladhina yaktasibuna as-sayyi'at wal mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat Allah kuma bai zai ainihin daidaita tsakanin mu'minai da suka aikata aiki na kwarai da kuma mu'minan da wato su kuma sun yi imani amma ba su aikata aiki na kwarai ba Allah bai zai daidaita wa'innan ba yace fa lihada sarat hadhihi al-aya wannan aya shi yasa ta zama mubtatul abidin wato aya ce da take sa masu bautar Allah kuka ne masu bautar Allah kuka yace baka abirun salihun wani bawan Allah salihi ya ainihin yi kuka ba ta ya taraddadu hadhihi al-ayati ila saba ya kwana yana maimaita wannan aya har zuwa safe da haka magabata na kwarai sukan yi kuka kamar yadda masruq yake cewa qala li rajulun ah, min ahli makkah wani mutum daga cikin mutanen makka ya gaya mini ya ce ha za maƙamu akika tamimud dari ya ce mini wannan wurin ɗan uwanka ne tamimud dari da ƙadar aituhu ƙama za ta lerasin ce wallahi na taɓa ganin sa ya tsaya a wani dare hatta asba har sai da gari ya waye au ƙara ba an yi biya ko kuma gari ya kusa wayewa ya garau ayatan min kitabillahi yana karanta aya ɗaya a cikin littafin Allah yarkau biha wa yasjudu wa yabki yana ainihin da ya karanta ta sai ya ruku'u shikenan sai ya sujada sai ya kama kuka ya kama kuka ya kama kuka yace sai na matso in ji wace aya ce yake karantawa wannan aya ita ce wannan aya da alaran mai karanta man am hasibal ladina tarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat shin waɗanda suka jawo munanan ayyuka suna tsammanin za mu daidaita su da waɗanda suka zama wato ba su jawo munanan ayyuka ba a har abada wato nagari da na banza ba za su zama ɗaya ba da wannan dama kafin wuce wannan aya nake kira ga iyaye da kuma ƴan uwanmu samari gaba ɗaya iyaye sa ido wato mun zo wani irin zamani da na lura da wani abu a cikin tarbiyyar matasa wanda ba irin matasan da ba matasan da ana ɗaukan layi ɗaya ne kaifi ɗaya ne faman sha faliyu ne da kuma faman sha faliyu ma'ana kawai wanda zai zama mutumin kirki zai zama mutumin kirki ne bilayin mutanen kirki wanda zai zama mutumin banza kawai zai zama mutumin banza ne bi mutanen banza amma matasan yanzu da shedan ya zo musu wata kudu ba to wai so suke yi sai kaga mafi yawanci matasa in ka lura da rayuwarsu suna so ne wai su ci riba biyu eh sa ga matashi ne daidai gurgudo dan shanonin addini yana dan shiga ciki amma kuma sharonin shirme da tarkace da abu abu da bai dacewa nan ma yana yana so ya shiga ciki wai shi yana so yanzu a yarga mutanen kirki a ce yana ciki in za a yarga mutanen banza ma a ce yana ciki to wannan wannan dabara da raba kafa bai taba yiwa ba eh wannan dabara da raba kafa da bai taba yiwa ba wannan ya jawo sai ya zama wasu abubuwa na addini sai ga matasa suna ta shigo da abubuwan su da suke so a rayukansu wanda kawai sun fi so su yi wannan abun daidai yadda ransu yake so ba kawai yadda addinin musulunci ya tsara ba to lallai mu kiyaye mu sani cewa shi Allah kaifi da yake kamawa baya daidaita waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai da waɗanda wato suka yi imani ba su aikata aiki na ƙwarai ba kamar yadda baya daidaita waɗanda suka yi kafirci da waɗanda suka yi imani Allah ka samu cikin waɗanda suka yi imani Allah ka kiyaye mu fada cikin waɗanda suka yi kafirci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'am وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah subhanahu wata'ala ya sake jan hankalin mu dai don mu gane duk abin da ya faɗan nan yana da iko zai yi. Eh maganan wato zai ba wa kowa sakamako irin aikin da ya yi da zai daidaita kafirai da muminai ba, bi- a muminan ma da zai daidaita muminan da suka yi aiki na kwarai da muminan da ba su yi aiki na kwarai ba. Don ka gane yana da wannan iko, Allah ya ce shi kaɗai ne wa khalaqallahu samawati wal ard. Wato shi kaɗai ne ya halicci sammai duka da kuma kasai duka eh shi kadai yayi wannan halitta bil haqqi da gaskiya ya dulla ala qudratihi wa wahdaniyatihi domin ya nuna isar ikonsa da kuma kadai ta kasa subhanahu wataala kuma ya yi wannan halitta ne don ita halittar ta gane wato shi arrazzaqu ne mai azurtawa ne alghaniyu ne mawadaci ne subhanahu wataala kuma walitizza kullu nafsin domin ya saka kowace rai guna kasabat da abin da ta aikata wa hum la yuzlamun Allah ya ce bai zai zalunci kowa ba Allah inna Allah la yazlu la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zaluntar rai wato ba zaluntan kowa ko da kwatankwacin kwayar zarra yadda ma Allah yake yi subhanahu wata'ala wa in taku hasanatan yudha'ifha idan ma kikkiawa ce kai Allah subhanahu wata'ala sai ya ninninka maka ita wa yuti min ladunhu ajran azima ya ba wanda ya wannan aiki din wato lada mai girma da haka Allah subhanahu wataala ya sake dawo mana dai da maganar ni'imar sama da ni'imar ƙasa saboda wato wasu ni'imomi ne da kullum muna tarayya da su to bai kamata kuma ya zama wato ba ma wa'azantuwa da su ba ko da yaushe su zame mana wa'azi ka gane cewa kai yanzu idan za ka yi ɗan ƙaramin sama na gidanka ko ɗan rufin ɗakinka ka isa kai kai kaɗai ne ba za ka yi ba ba za ka yi kai kaɗai ba sai ka nemo kafinta kafintan ma idan ya zo shi kaɗai ya sai rufe ɗakin bai isa ba wallahi sai ya samu yara biyu ko uku ce to kai rike katakon na a jingine daga can kai rike katakon na a jingine daga can yawwa wani kuma yana ƙasa kila su suna can sama wani yana ƙasa yana miƙo kasashe ana nan sannan a yi taron dangi a zo a ainihin yi wannan rufi ɗin amma haka Allah ya zo yi wannan rufi na sama wato don ma ya nuna cikakken ikonsa ya yi ta ga ta babba faffaɗa amma kuma ba da ginshiki ba kai kuma ni da kai yanzu hulata wannan da ba don wato ginshikai da muka sa muka tare ba za ta iya zama a kanmu ba balle ɗan rumfanka da za ka kai ƙyalle mama wannan da za ka ɗan rufe wa kanka rana in babu ginshikin da ya rike ta ba za ta zauna ba a sai kenan Allah subhanahu wata'ala da ya tsaye da wannan sama duk fadinta shi kadai ba tare da agajin kowa ba kaga ah, ikonsa ya isa subhanahu wata'ala shi mai cikakken iko ne da ainihin wato ah, halittarsa subhanahu wata'ala yana da abin da zai ba wa halittarsa idan yayi niyyar bata kuma wannan aya ta gaba da Allah mai karanta mana أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون آه wannan aya آه sababin nuzul dinta آه imam munzir yake cewa bismillah da buɗa mashi imam munzir yake cewa آه sanadin saukar wannan aya آه an karbo daga ibn munzir da ibn jarir yake cewa kanat quraishin ta'budul hajara wato quraisha sun kasance suna bautan duwatsu hinan min ad-dari tsawon lokaci fa idza wajadu ma huwa ahsanu minhu tarahu al-awwala wato duwatsun zaba suke ya samu wani dutse mai dan haske mai kyau sai a ce to wannan shine Allah mu na wannan lokacin ayi ta bauta masa ayi ta bauta masa a cikin zirga zirga da ake yin an sake samu wani dutse kuma da yafi wannan dutsen kyau shi kenan sai a canja wannan dutsen kuma a ce wannan wannan Allah ya tsufa da haka an canja shi subhanallah wannan shi ne asalin zahirin son zuciya kenan shi ne Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan aya na afaraita man ittakaza ilahu hawahu wani kaulin kuma na muqatil yana cewa nazalat fil haris ibn qais as-sahmi wato wannan aya ta sauka ne akan wani tantirin kafiri makiyin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kira Haris ibn Qais as-Sahmi ahadul mustahzi'in ɗaya daga cikin mutanen da suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato izgilanci li'annahu kana ya'budu ma tahawahu nafsuhu dake shi ma ya ginu akan abinda wato ransa take so ya kasance yana ainihin bautan a bautar ransa ne a ma'ana abinda ransa ta raya masa shi yake yi ko abin yana da kyau ko abun bai da kyau da haka wannan ya zama matsala ce babba a cikin rayuwa nan Allah subhanahu wataala bayan ya gargadi kafirai mu ma musulmai a cikin gida yana ƙara jan hankalinmu wato mu kiyaye son zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana a cikin wani hadisi na Bukhari da Sayyidina Ali karamallahu wajhu ya ruwaito yana cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal ya ce mafi abin tsoron da nake ji muku tsoro da shi a shi ne wato ittiba'ul hawa wa tsolul amal bin son zuciya da kuma dogon buri ya ce amma ittiba'ul hawa fa yasuddu anil haq shi bin son zuciya yakan katinge mutum ga barin gaskiya wa amma tsolul amal fa yunsil akhirah shi kuma wato dogon buri yana mantar da mutum lahira to kaga yi duka ba mai dadi a ciki in bin gaskiya ba daidai ba ne sannan kuma wato manta sha'anin lahira shi ma ba daidai ba ne saboda lahirar nan ita ce tafi kowa kusa da mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu a wani hadisi din ya ja hankalin mu kan kan ainihin illa da take cikin bin son zuciya yake cewa ma mata ta ma ta ta kubbatu samai ilahun yu'badu a'zamu min hawan muttaba annabi yace babu wani abun bauta a karkashin wannan sama da ake bautawa da yafi girma wato kamar bin son zuciya akan wannan ne maulan musabul faida shi ibrahim yasir radiyallahu anhu ya ƙara fayyace mana wannan gaba ta afaraita man ittakaza ilahahu hawahu yanzu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana ganin wanda ya riki son zuciyarsa ya zama wato shi ne abin bautarsa ya ainihin kama hanya da za ta binne mar bai kama ba da aka sai yake cewa duk abin da yake gudana a rayuwarmu wato yana gudana ne kowane ɗan adam yana da wani abin da ake kira waridi eh kowane ɗan adam yana da abin da ake kira waridi ma'ana abin da yake zuwa masa na tunani ya aikata to da haka abin da yake zuwa ya control din tunanin sannan yana nan kashi kashi ne akwai waridun yaridu min Allah tabaraka wa ta'ala yace kashi hudu ne eh dukkan mun nan muna yawo tsakanin waridi hudun nan ne da haka sai ka rika kula sosai duk lokacin da kaga abu ya faru sai ka tuna a wane waridi kake mana a wane matsaya kake ne wannan umurnin da yazo daga wani umurni ne yace akwai waridi da yake zuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan waridi ba umurtan mutum da komai sai alheri da haka kuma in ya sa ka alherin nan wallahi ka yi ko ni wahalarsa tun da warifi ne daga Allah in dai warifin ya zo daga Allah a lokacin tunanin abin ya zo maka ko ni wahalar abin sai ka yi yawa sannan wa waridin ya ribi min kibalil maliki malaki akwai kuma waridi da yake zuwa mutum bangaren mala'ika shi ma alheri zai zai nufe ka da shi to amma shi ba dole kai ba eh za ka ji kai ya dace in yi kaza din nan kam sai kai kamar kai barin bari ma ce gobe kai sai kafin gobe ma ka manta to wannan waridi ne na mala'ika saboda shi mala'ika bai da karfi ba kamar Allah ne alqahharu ba shi Allah tunda alqahharu ne mai iko ne mai karfi ne da haka in dai kawo ma tunanin waridin daga Allah ne a wallahi kai ba yadda ka iya kawai amma idan waridi daga mala'ika ne sai ya zama ba za ka yi ba amma dai za ka ji abin sannan akwai waridin minash shaydani akwai waridi kuma da yake zuwa mutum daga shaydan to shi kuma wannan shi ba mafi muni ne a in ka ci sa'a ba dole ka yi ba saboda shi ba ba tilasta ka zai yi ba amma kuma wato abin da zai yi maka zai yi maka wayo ne eh shi waridi na shedan ba zai yi maka wayo ne saboda shi shedan wato a gunsa duka sabo sunansa sabo idan ya zo yace ka sha giya sai ka ce ba za ka sha ba sai ta to kai zina mana kawai shikenan in ka ce ba za ka yi ba sai ce to kai sata mana sai ta kirgo maka laifuka laifuka laifuka duka saboda shi duk laifin da kai shi shi ne da riba eh shi agonsa duk laifi sunansa laifi ne da haka idan ka yi shi ka cutu wannan laifin zai cutar da kai sannan kuma akwai wariri minan nafs ma'ana wariri da yake zuwa wa mutum wato daga ransa da haka naf- eh, waridin nafsani na- eh, nafsani kenan da haka dole sai mutum ya kula ya ga ya al'amuran suke tafiya da haka a waridin nan guda hudu biyu na alheri ne biyu na sharri ne eh ma'ana waridi da yake zuwa daga Allah na alheri ne kuma dole ya kai waridi da yake zuwa daga shedan shi kuma ah, da- daga mala'ika shi ma na alheri ne amma ba dole sai kai ba waridi da tunani da yake zuwa maka daga shedan shi kuma shi ma ba dole sai kai ba dan shi ma bai da karfi a kanka a zai zo maka ya kawata ma wannan in kaki ya kawata ma wannan in kaki ya kawata ma wannan to sai waridi da yake zuwa daga rai shine yake muƙabala da wari- waridi da yake zuwa daga Allah ana ran sai ta matsa maka sai abun ya zauna maka a ranka kai kai ka kawar da abun sai abun ya ke tafiya kai kai wannan tunanin abu kazan nan ba na son sa amma kuma ya rike ni a cikin raina to da haka sai ya zama maganin su shine addu'a da kuma ainihin kiyayewa wannan su ne waridai guda hudu da suke ainihin zuwa wa dan adam da haka a cikin tunaninsa wa'innan kafirai waridin nan na hudu na son zuciya wato shine ya ya zo musu daman dan adam yana da makiyansa guda hudu kamar da shi yake faɗa wa'innan makiya guda hudu su ya kamata ya mai da hankali ya rika yaƙa wato za, za, ya, ya fi amfani akan kowane irin yaƙi da zai yi eh annafsu ad-dunya wan nafsu wal hawa wash shaytan wannan su ne makiyan mu guda hudu wannan duniya da muke ciki makiyar mu ce saboda Allah subhanahu wataala ya kira ta da ainihin gidan rudu gida ne na rudu cewa fala taghurrannakumul hayatud dunya kada ku yarda rayuwar duniya ta rude ku a ce gidan na rudu ne da kar ka yarda ta rude ka rudun da duniya za ta yi mutum shine zai shagalta da ita yana nema yana nema yana nema ya manta da lafiyarsa lokacin da ya gama isowa duniyan ya samu duniyar a hannunsa sai Allah ya dauki rayuwarsa ba ta rudar da shi ba ta rudar da shi ta yi masa abin da muke ciki yau kamar faɗa yadda ɗaya daga cikin magabata Ibrahim ibn Adham yake faɗa da aka tambaye shi ce wai me yasa yanzu mutane suke son rayuwa ba sa son mutuwa sai ce ah to sun gina gidajen su na duniya sun rufe gidajen su na lahira ya za su yi su so su bar gidajen su da suka gina na duniya su koma gidajen su na lahira da suka rusa kaga duniya ta musu sharri e duniya ta musu sharri sun bi mata sun gina ta kuma ita ba ta da amana shikenan duk wanda daman ta daga ta goya to gobe sai ta kayar da shi sai ta tona duk wanda ta rufe asiri yau to kada ya dauka ta gama wallahi gobe sai ta tona masa asiri subhanallah da aka ba ta da aminci laysa laha aman bal hiya daru bala'in wa imtihan gida ne da bai da amana sannan ah, alhawa bin son zuciya wannan shi ma makiyin mu ne saboda yana katange mu gabarin gaskiya ga gaskiya kana bi amma wai abin bai yi daidai da zuciyarka take so ba sai zan ba za ka bi ba to kaga nan ma matsala ta faru ah, an samu yadda ba a so dan haka wannan bin son zuciya din zai zai gadar mutum wuta zai hana shi aljanna saboda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa duk wanda Allah ya bashi iko ya yaƙi son zuciyarsa to zai samu aljanna fa amma man khafa maqama rabbih ko wa naha an-nafsa 'anil hawa me makomarsa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Allah ubangijinsa wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana ransa abin da take so ga abin da take so amma tunda ba haka Allah yake so ba ya ƙaryata ta ya hana ta ya saba mata daman yadda Imam Al-Bukhari yana faɗa cewa idan baka san rai ba ah, da wannan shedan wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihi ma ko wa in huwa mahabatan nusha fatahimi shedan da ranka ta wayannan suka maka nasiha kar ka bi nasiha su ba ko da yaushe ne za su maka nasiha da za ta amfane ka ba da haka sai ka saba mu- sai ka saba bin sun zuciyar taka Allah yake cewa fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makowa- ma- makoma Allah ka bamu sannan shi kuma shaidan makiyin mu ne makiyin mu tsoho tsoho kuma mai ilimi ga naci eh ga ilimi ga naci eh shine idan waridinsa ya tashi ya ce ma kai kaza in kace ba za ka yi ba a to to kai to kai kaza mana shikenan in kace ba za ka yi ba sai sai sake da zai daina ba sai ya ga a cikin ramuka ramukan da ya tura maka ka faɗa ɗaya tukuna daga ciki da haka shi yasa ko da yaushe ake neman mutum ya ta neman tsari da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan a duniya wan nafsu wal hawa wash shaitan wayannan su ne makiyan mu guda hudu da haka mu nisance su mu ainihin san yadda za mu yi mu'amala da su cikin taka tsantsan Allah subhanahu wataala ya ratar da mu da haka wannan ah, aya kamar yadda muka ji ta sauka ne akan wayannan kafirai na Makka da suke bautan wayannan duwatsu in an samu sabon dutse sai a jefar da tsohon dutse a ɗauki sabon dutse din ayi amfani da shi da haka Allah subhanahu wataala yake cewa nan ba komai ya jawo musu haka ba illa sun zuciya to shi tsohon dutsen laifin me yanzu aka ce an canja shi ya koma ba Allah ba an kawo an dawo wa sabon dutse sannan wa dallahu Allah ala ilmin ita kuma wannan aya a ko wannan bangare na aya sanadin saukarsa ya sauka ne a akan a wato وأضله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه da zuwa ƙarshen aya ta sauka ne akan Abu Jahal shi wannan Abu Jahal kamar yadda muka sani kamar yadda Imam Muqatil yake cewa fi Abi Jahal zalika annahu bafa bil baiti zata laila wata rana da daddare ya zo ya yi dawafi a dakin Ka'aba wa ma huwa Walid ibn al-Mughira suna tare da Walid ibn al-Mughira wannan mutumin nan da Allah subhanahu wataala ya masa martani tara saboda wato abu ɗaya da ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kushewa to fa haddasa fi sha'anin nabi sai suka yi taɗi cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala abu jahal sai abu jahal yake gaya wani dumlul wagira wallahi inni la alamu annahu sadiq ce in ma gaskiya walidu ce gaya mun ce wallahi na san annabi Muhammadu nan mai gaskiya ne eh bai taba ƙarya ba eh mai gaskiya ne qala lahu ma ce me haka وما دلك على ذلك قال سيتي يا أبا عبد الشمس كنا نسميه في سباه الصادق الأمين يتي كي يا أبا عبد الشمس هكا أكي كرشي وليد بن المغيرة يتي أي كامن تاني وأن محمد صلى الله عليه وسلم shine muke kiransa tun lokacin ma yana yarinta muke kiransa as-sadiqul amin wato mai gaskiya da amana amma falamma tamma aqluhu yayin da hankalinsa ya cika wa kamula rushduhu shiriyarsa ta ainihin cika amma nusammihi al-kazzabul kha'in mu zo muna ce masa wai makareci ne mai ha'inci wallahi inni la'alamu annahu sadiq abu jahal ya ƙara mai mai talibu ya ce wallahi na san annabi mai gaskiya ne qala sai ce ah to in haka ne kai abu jahal fa ma yamna'uka an tusaddiqahu wa tu'mina bihi to me yasa ba za ka yi imani da shi ka ainihin gaskata shi ba قال سيتي تتحدث أني بنات قريش أني أت... منيني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كثرة آه اللات والعزى آه إن, أت... إن اتبعته أبدا إن اتبعته أبدا شوى أي إذا نابيه ‘yan matan ƙuraishawa za su min dariya a cewa na bi marayan abu ɗalib subhanallah a cewa na bi marayan abu ɗalib sannan kuma domin bin sa zai jawo a karya gumakan lata da uzza in dai har na bi shi to zai zama ba za a sake bautan gunkin lata da ainihin gunkin uzza ba kaga wannan ya zama a sai duk shigantakar da yake yi yana sane e ba wai bai sani ba ne me ya jawo masa son zuciya da haka sai Allah ya ce wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi ba to saboda ya ji son zuciyarsa a tare da yana da ilimi yana da sani ya san annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne wa qatama ala sam'ihi wa qalbi Allah ya ce sai na yunke ala sam'ihi akan jinsa baya jin gaskiyar wa ala qalbihi akan ainihin zuciyarsa ba ta iya daukan gaskiya din ba ta ba ta ainihin rikewa waja ala ala basarihi gishawa Allah ya ce sai muka sanya wani lullubi wato zulmatun falan yasirul huda muka sanya wani duhu wato baya iya ganin shiriya da shi da haka kunnensa baya jin shiriya balle yayin balle aiki da shi hankalinsa zuciyarsa ba ta jin shiriya balle ta hankalta da shi sannan kuma idonsa baya ganin shiriya din balle ne to da haka wanda ya fara irin wannan yanayi faman yahdihi min ba'dillah wa zai iya shiryar da shi bayan Allah ai babu wanda zai iya shiryar da shi tun daga sanin sa ya bata Allah ya ce afala tazakkarun shin ba za ku azantu bane da haka wannan da ya nuna cewa ya riga da ya fada ashtaqawatul abadiyya ma'ana rashin rabo na har abada sune Allah yake faɗa cikin suratul baqara innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna daidai ne ka musu wazi ko baka musu wazi ba ba za su yi imani ba wai shi annabin ba wai ba san shi bane a sun sani kai ba za su yi bane da haka Allah ya riga da ya sallada son zuciyarsu ya sa su sun ainihin bar hanya ta daidai sun kama hanya ta bata daman kuma haka abin yake Allah subhanahu wataala ya bamu labarin irin wannan da ya lamari da ya faru da Bal'amr ko dan Ba'ura Allah yana cewa lalle shi ma wattaba hawahu fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da kare da haka bin son zuciya yakan ainihin kawar da mutum ga hanyar gaskiya Allah yana tambayan mu a cikin suratul qasas ma cewa wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah wane ne yafi bata ai la da adallu ba wanda yafi bata kamar wanda ya bi son zuciyarsa ya bar shi ne Allah subhanahu wataala sannan muna ji annabi Dawud alaihi salam Allah subhanahu wataala yana gaya masa yana cewa wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kada ka yadda ka bi son zuciya sai ainihin wannan son zuciyar ya batar da kai daga barin hanyar Allah subhanahu wataala Allah ka kiyaye mu da bin son zuciya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yake yin addu'a akan abin da ya shafi wato zuciya da kuma ainihin son zuciya addu'o'i guda biyu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yakan ce Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah ka ba wa raina wato shiriyarta ka tsarkake ta kai ne mafi alherin wanda yake tsarkake ta kai ne shugabanta kai ne majibincinta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'o'insa yakan yi Allahumma inni a'udhu bika min munkiratil akhlaqi wal ahwa cewa ya Allah ina neman tsarinka daga munkiratil akhlaqi wal ahwa wato daga munanan halaye da kuma wato bin son zuciya kuma muna gani ko nan kusa babu wata gaba da Allah subhanahu wata'ala yi ta rantsuwa yi ta rantsuwa kamar ba gobe akanta irin zuciya eh zaga suratul shamsi Allah sai da ya rantsuwa kusan goma sha hudu was shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha sannan yace wa nafsin wa ma sawaha dan haka duka wannan rantsan-rantsan da aka yi ana rantsewa ne akan ainihin rai ita ma aka rantse ta aka rantse da ita da abin da ya daidaita ta fa alhamaha fujuraha wa taqwa amsar rantsuwan shine qad aflaha man zakkaha duk wanda ya gyara ta ya kyautata ta to ya samu babban rabo wa gar khaba man dassaha duk wanda ya batta kuma ya turbude ta to hakika ya ainihin tabi Allah ka kiyaye da haka mu yawaita zikiri da ambaton Allah da istighfari shine abin da yake gyara ita wannan zuciya yake ainihin seta ta ta zama ta yi nisa da ainihin bin soye-soyenta Allah ya kiyaye mu na'am wa qalu wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min 'ilm in hum illa yadhunnun Allah subhanahu wa ta'ala ya saki babu misali na wannan son zuciya da kafirai suke kai ma'ana wannan son zuciyarsu hatta kai su ga jayayya da ranar tashin alkiyama cewa wai babu ranar tashin alkiyama suna cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr Allah ya ce wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qalu za su faɗa su wa'annan kafirai saboda son zuciya suna masu musa ranar tashin alkiyama da abin da ya shafi lamari na tashin alkiyama suna cewa ai mahiya mahiyar hayatu illa hayatu na duniya ai ta wannan rayuwa kawai ba wata rayuwa ba ce illa rayuwar mu ta duniya na mutu wa haya za mu mutu kuma za mu rayu ma'ana kakannin mu za su mutu mu kuma za mu rayu wai kawai haka ake duniya ana exchange ne a wannan shekara ɗarin a samu wasu mutane idan suka kare shekarunsu ɗari su mutu sai Allah subhanahu wataala ya canja su ya sake kawo ma'ana sai a sai a canja su a kawo wasu mutane suna cewa wa ma yuhlikuna illa dar babu abin da yake halaka mu yake karar da mu wai sai dai zamani subhanallah ma'ana wai su zahariyawa ne ma'ana naturalist masu aiki da nature kenan wai musamman mutanen China a yanzu suna cikin masu irin wannan aƙida cewa wai ba Allah wai sai dai nature wai eh wai neta ce take yin komi wai haka neta take haka tsarin tsarin rayuwa yake ko ko ne za su zo su iya shekarun su idan suka gama shekarun su suka tafi sai Allah subhanahu wataala ya sake kawo wasu to kaga sai wai sai netar ta sake kawo wasu inji su to idan suka cire wurin netar nan suka sa Allah sai abin ya zauna da haka shi Allah dai kai shine neta din da haka suna cewa ma yulikuna illa da ba abin da yake ainihin karar da mu sai dai zamani Allah ya ce wannan suna faɗan son zuciyarsu ne wa malahum bi zalika min ilm ba su da ilimi akan wannan abu ba su da ilimi ba san Allah ba ba san cewa Allah subhanahu wataala shi yake komi da komi ba ba ainihin zamani ba inhum illa dhunnun ai wayannan mutane ba abin da suka gina rayuwarsu akai sai dai zace zace kawai amma ai shi Allah shine zamani shi yake ainihin gudanar da zamani ga baki daya da wannan nema manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya zo a cikin hadisi na Imam Muslim cewa la tasubbu dahara fa inna Allah huwa dahar na'am kada ku ainihin zagi zamani Allah subhanahu wata'ala wato shine zamani subhanahu wata'ala dan haka wayannan mutane dai wannan ya jawo su zuwa ga ba za su yi imani ba ba za su gaskata Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama saboda ba su yadda akwai wata rana sunanta ranar tashin alkiyama ba daga ba su yadda ma ko ne ubangiji wanda shine yake kashe mutane ma'ana yake raya su ba Allah ya datar da mu insha Allah ta'ala za mu tsaya nan saboda hukuncin lokaci za mu dakata muna maraba da dan uwa Alhaji Ahmad Sa'ad wato sarki na garin Roddo da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana shi nan wanda Allah ya masa baiwa wato yana ana, ana rawani biyu ma amma shi kusan rawani uku ya shiga in ana yan kasuwa yana cikin ana malamai yana cikin ana sarakuna yana ciki duk dai wurin hidimar al'umma Allah saka masa da alkhairi da dan uwa malami mu malam babbe bello da muke tare da shi a wannan wuri Allah saka masa da alkhairi da sauran da yan uwa da suka saba kawo mana ziyara wannan wuri da muke ta ainihin gwada tafsirin alqur'ani mai girma Allah saka masa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya bar mana wannan zumunci wannan haduwa da muka yi ta Allah Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da albishirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana na kasancewa a inuwar al'arshi ranar tashin alkiyama saboda wannan soyayya da muka yi cikin shanin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ƙara mana kariya Allah subhanahu wataala ya ƙara mana albarka Allah ya kiyaye mu da sharri duniya da lafira Allah ya sada mu da alkhairi duniya da lafira muna ƙara tilata da yan uwa karatun mu na kurame yana ci gaba da tafiya kuma a wani alheri da bai kamata mu boye shi mutane ba su yan uwanmu ba su bukata ta musamman mafiyanci muka zo rufe karatun su wanda muna tunanin ba ya zama rana ita gobe za mu rufe wannan karatu akan samo wasu yan kyaututtuka da ake ba su na karfafa zuciya in ba an manta ba kowace shekara muka zo wannan tafsiri mukan tunatar da mutane to kar ya zama sai irin rana ita yau gobe za a rufe aka faɗa kila mutum yana da ɗan niyyar abin da zai bayar ya zama kaga sai ya zama an ƙure shi to amma mun faɗa daga yau duk wanda yake da daman abin da zai bayar sai ya tanada saboda mu samu a ainihin tara musu domin da yawa mun lura al'ummar musulmi ana yin baya da su wanda su ma kuma suna da haƙƙi akan mu suna ibada kamar yadda muke yi amma mafi yawanci wuraren tafsiri su ba sa samun daman su yi wannan ya jawo aka samu dama ana gudanar musu da nasu tafsiri din a cikin ranakun asabar da ladi Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين